أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ta tara mu a wannan majalisi mai albarka ƙarƙashin tafsirin alƙur'ani mai girma a suratul tagabun yau muna ranar ta laraba sha tara da wata na zurƙada hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shidda da watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda ya Allah subhanahu wa ta'ala والذين كفروا وكذبوا بآياتنا Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabun nar Allah ce waɗannan su ne ‘yan wuta domin kafirci da ƙaryata ayoyin Allah duk gaba ne kafirci kuma wannan laifi ne wanda yake sawa mutum ya dogo a gidan wuta har abada Allah kare isa Allah ce ula'ika samun nari khalidina fiha su ne ma'abota wuta wanda za su dawwama har abada ba za su taba cikin wuta wa bi isal masir makoma ta yi muni a ce ita ce gidan wuta ma asaba min musibatin Allah ta'ala ce duk wani abin da ke faruwa na daga wata musiba rashin lahiya ce talauci ne rashin kwanciyar hankali ne dukkan wata matsala ta rayuwa da kuke gani kaka to ba wannan abu baya faruwa illa bi iznillah sai da izinin Allah baya huta daga cikin abin da Allah so ya kasance shi yasa Allah ta'ala ba wani abu da ke ratsa mulkin sa wanda bai so ba ko da da daɗi ko ba daɗi ko da kyau ko ba kyau idan Allah ta'ala ga damar abu ya kasance dole kasance to duk wani abu da ke faruwa a saman doron ƙasa na faruwa ne idan Allah yadda Allah ya gada ba. Waman yi umin billahi duk wanda ya imani da Allah ko namiji ko mace ko mawaye ya haɗi kalba Allah zai shirya da zuciyarsa. Da yasa aka ce zai shirya da zuciyarsa a rani cikin ɗan Adam akwai gabobuwa masu yawa akwai ido akwai hannu akwai kunne akwai abuja sun da ba akwai kawa amma aka ce ya haɗi kalba. domin ta zuciya ita ce idan ta shiri sauran gababuwa gaba da za su bi ta shi yasa duk wani dan adam da ka gani mutunan kirki to zuciya ce ta gyaru duk wani wanda ka gani mutunan da ba na gari ba duk wani bandararre zuciya ce ta lalace shi yasa na zargi cewa inna bil jasadi mudga za sala sala al jasad kullu wa za fasarat fasada al jasad kullu ala wahiyal qalb a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru in ta ɓaci a ce jiki gaba ɗaya ɓace ce zuciya ce duk wanda Allah shirya da zuciyarsa ya shirya domin ita ce shugaban al'amari yi ake mata wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala masani ne da kowane abu babu wani abu da ke huta daga ilimi na Allah kuma wannan ilimi da ake magana ilimi ne mutlak ba muqayyad ba ilimi ne wanda yake babu kamarsa sani na hakika sanda ba mu sani irinsa shi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u Rasul ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzansa biyayya idan ku yi wa Allah da manzansa biyayya gurare da yawa cikin alkur'ani idan Allah ta'ala zai ce ayi masa da'a sai ce ayi wa manzo da'a dan a nuna maka da'a ta manzo sallallahu alaihi wasallam zaman ta take saboda haka duk wanda ya karyata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai wa annabi da'a in dai har zaka wa annabi biyayya to zaka yi da dukkan abin da ya zo da shi in ma na alkur'ani mai girma in ma sunna tabbatatta amma wanda ba haka ba to sai Allah ta yi masa da'a ƙarƙashin yi wa Allah da'a kenan duk wanda ba haka ba to in kaga an ce a masa da'a sai in ya bi Allah da manzo kamar da Allah ta'ala ke cewa ya ayu allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula kaga ce ya kuma su imani kowa Allah da'a kowa manzo sa da'a bai ce ba wa atiu ulil amri minkum me ce wa ulil amri minkum kenan dan a nuna muku ulil amri shugabanninku da malamanku da saura za a musu biyayya in sun wa Allah biyayya idan suka saba Allah ba abinsu duk wanda ya saba Allah ba abinsu da'a ta Allah da manzo ta take zaman kanta amma duk da'a da ka sani to tana karkashin yi wa Allah da manzo biyayya in ta yi da haka ayi in babu kuma ba za a yi ba amma sai dai abin bakin ciki a yau mutane da ya faru su da haka ne za a ce mutum Allah ya ce annabi ya ce ce a mu a garin ba haka ake mu a garin mu a wajen mu kaza fa'inta wallau fa'inta wallaitum idan kuka juya baya kuka yi wa Allah da manzo biyayya fa inna ma ala rasulina balagul mubin Allah ce kusan da cewar abin da ke kan manzo wanda aka dora mashi dole shine isar da sako na Allah a bayyana ya ku isar da sako Allah ya masa shaida ya ayyuhar rasul balligh ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس إذا الله صلى الله عليه وسلم نوين الله دولا مسا دما سوى إن وسا أن بوشين إسكت سكونا نا الله وما على رسول إلا البلاغ المبين كما كي على الرسل إلا البلاغ المبين saboda haka annabawan Allah sun isar da sakon da Allah ya ba su su rage komai ba abin da ya rage mu al'ummar tasu shin mun yi aiki da abin da suka zo da shi ko kuma sha'anin muka yi Allahu la ilaha illahu Allah ta'ala wanda ba bota da gaskiya wanda ya cancanci bota sai shi duk wani wanda aka wa biyayya in ba Allah bane bai cancanta masa kuma duk wanda aka yi masa biyayya aka yi wa Allah biyayya an yi zalunci domin Allah ya halice kai ma komi amma kuma ka ɗauki bota ka kai kawo wani kaga wannan kayan zalunci babba inna shirka da zulmun azim zalunci ba shi ne shirka wa ala Allah fa da yatawakkalul mu'minun Allah ta'ala ce ga Allah dukkan mu'mini su dogara dukkan mu'mini idan zai dogara ya dogara ga Allah domin idan mutum bai dogara da Allah ba wahala zaka shi karka dogara da mutane karka dogara da kowa dogara ga Allah bi rabbika sai لا بالعباد فإنهم متاع على الإقباس إن أذنب الخطب wani malami a cikin littafinsa wutar yake cewa biran bi ka sik ya ce ka riko da ubangiji ka amintu da ubangiji ka ka dogara da shi labil ibada ya ce ka dogara da bayi fa innahum yace bayi na Allah da ka gansu bata'un alal ikbas yace masu jinkiri ne akan su aska maka wuta ko kuma su aska maka aski gabanka in azlama al-khatabu idan al'amarin ya shiga duhu dan adam jinkiri gare shi lokacin da kaje neman dauki a gaggauce ba ka same shi ba sai bayan jinkiri wannan dabi'a ce tana adam duk abin da zaka buka a gurin dan adam to zaka sha wahala amma in ka dogara ga Allah game da al'amarin ka to ka huta shi yasa ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun dukkan mu'minai su dogara ga Allah kasu dogara ga kowa kuma wani ma ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda dogara ga Allah to Allah ya san masa duk abin da kake ciki to Allah zai kama ka mafita in dai har ka dogara da shi kuma in za a dogara ga Allah ta hakika ba ta zamu jaraba ba ka san akwai mutane da ya wanda za a faɗi musu nasi ko na alƙur'ani ko na sunan su ce wai zamu jaraba in dai an ce maka Allah ce annabi ya ce ai ba magana jarabawa hakika ne na'am na'am
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفروا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani ya ku wannan goba da gaskiya inna min azwajikum yace a cikin matan ku ba duka ba min azwajikum lalle a cikin matan ku wa auladikum da 'ya'yanku aduwwan lakum akwai makiyanku a cikin matanka da 'ya'yanka akwai wanda suke makiyanka fadarwan ku yi hankali da su malamai suka ce dukkan matan da ko matar da ko 'ya'yan da za su yi sababin shagaltar da kai daga aikin Allah sun zama to a fitina sun zama ƙiyanka duk matar da za ta hana ka yi adalci cikin iyalanka a ta zama ƙiyanka tana su ranar gobe kiyama kar ka kai labari akwai matar da ita bata ƙi ba duk abu ka a gabanta ka fifita ta da kowa ta nasu ka ga wanda ka san ba mutum kirki ba ya za a yi mace ta kirki ki yarda a yi zalunci a zalunci a warki a gabanki ke muke a tunanin ke ma ayyamu ki haka amma wata mace da karfi da yaji za ta saka mata wani abu wanda za ka rika bamban za ka rika wani abu za ka kai dai ka shiga hakin wani kai wata kwanan mata iya sa ka ɗauke ka kai wani ɗakin wata to kaga wannan ko ba a gaya maka ba ai ta kai makiyarka domin za ta maka sababin da za ka samu matsala gobe kiyama to haka nan 'ya'yanka wani lokaci san 'ya'ya kai kan mutum zuwa ga mahallaka saboda haka kana kallon gaskiya amma saboda san 'ya'yanka ka barta kana kallo 'ya'yanka su yi hanyar da za su hallaka ka to saboda haka kenan dole ne mutum ya hankali a cikin matanka da iyalanka dole ka iya samun hakan ne kenan dole a yi taka tsantsan karka ce a yi wannan mata na ne iyalai na ne Allah ya faɗakar da kai ana inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum dole sai an yi hankali fadaru musamman ma akan al'amarin da ya shahi mata sai a yi ta yin abu kai ba gane wani ba kowa zai iya gane wa hakan ne ba Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ba shi da lafiya ciwo ya yi ƙarfi ba ya fita sallah ba sai aka zo a sanar da shi lokacin sallah ya sai ce muru ababakar fali salli bin nas wa abubakar umarni yawa mutane sallah sai aisha ta ce ya rasu ba sai abubakar idan ya tsaya wurin ka ba zai iya kuka zai ta ce ka umarci umar ya yi amma take ce a ce muru ababakar fali salli bin nas ta gade maganarta ba aiki na ita ba sai ta zagaya wajen hafsa ta ce je ki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ta ce abubakar in ya tsaya wurin ka ba iya ba kai marci umar ita na jin daɗi za a ce baban ta yi sallah ya ce a ƙarshe da ta faɗi masa ya ce muru ababakar fali yusalli bin nas ya ce inna kunna rasuwahi bi yusuf ya ce kuma umarci abubakar yawa mutane sallah ya ce ku dai ɗin nan mata ya ce irin mata na annabi yusuf ga inda kuke magana shi ku al'amar ba haka yake ba sai ga ga abin da ake amma ba shi ake magana manuwar ku daban ba wannan kuke magana su suna magana cewa ya zare ku gashi ba ku kan bane ake kaga kenan dole anan sai mutum ya yi takarar tsaka kan irin wannan al'amar ba wayin ta'afu idan kuka yi afuwa wa tasfahu kuka yi rangwame wa tagfiru kuka yi gafara fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jike ne mai rahama ne ku diba ga a guri daya kalma nawa aka hada wa in ta'afu wa tasfahu wa tagfiru kalma uku waɗannan kalmomi uku kowace in ta zo ita kaɗai za ta iya fasarta yar uwarta in aka ce abuwa ya ce rangwame idan aka ce rangwame ka ce abuwa idan aka ce gafara ka ce abuwa sai dai sun zuwa wuri ɗaya haɗa irin haka kenan me yasa aka gama kalmomin nan guda uku a irin wannan wuri kaga ko da ka gani ka san muhimmancin yin abuwa yin abuwa Allah yana son yin abuwa yasa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahili to ku yi afuwa ku yi rangwame ku yi gafara in Allah mai gafara ne mashibe innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ce lalle za ka da innama adatu hasar ce lalle tabbas haƙiƙa dukiyarku da 'ya'yanku fitina ne dukiya fitina ce wannan kuma ba sai an gaya maka saboda haka malamai suke cewa Allah yana jaraba bayansa da ni'ima kamar yadda yake jaraba su da wani ibtila'i na wahala suka ce amma a jarabi mutum da ni'ima wanda ke cin jaraba nan ɗaiɗai an fi cin jarabawa ta ibtila'i a jarbe ka ko rashin lahiya ko talauci ko na abu ta wannan hanya an fi cin jaraba amma a baka ni'ima da jin daɗi a jarbe ka da haka ba kowa ke kece da ba shi yasa dukiya fitinar kuma kai da kanka ka za ka san dukiya fitinar wannan tashin hankali da ke abu ko a bayan ƙasa duka bai jayo shi duka dukiya ce wannan yaƙe-yaƙe da ake wannan ƙasa a haɗa duka me ya kawo duka fitina ce yanzu me ya kawo ake yaƙi tsakanin amurka da iran dukiya ce fitinar dukiya ce gurin da yake a bushe ba zuwa daga wannan rikici a kansa saboda haka kenan dole ka yi taka tsantsan domin dukiya ba ƙaramin fitina ba ce haka nan 'ya'ya fitina ne musamman a yau da tarbiyya take da wahala musamman kuma tarbiyya ta ya mace da namijin da macen kowane tarbiyyarsa aiki ne babba idan ka gaba karar fitina bane domin abu ne da za a baka tambaya a kansa in kiyama ta wallahu indahu ajrun azim Allah tabaraka wa ta'ala wajen salada mai girma shine aljanna da dukkan wanda aiki na gari idan Allah ce zai ba da lada mai girma to shi ne aljanna domin rana ta gobe kiyama ba a biya da komi sai da aljanna wanda ya aiki da gani in dai za a biya ka sakamako mai kyau ko aljanna ce ko da aikin kaɗan kaɗan ne haka nan idan mutum za a mashi uquba to da wuta ce Allah kare mu shi yasa yake cewa wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum ku yi tsoron Allah daidai iko ma'ana anan dai abin da kaga musulunci ya dora wani ne karfin ka yanzu misali azumi sai kai likita ya ce ba ka iya bayan azumi to ka ajiye azumin shi ne tsoron Allah ba ka yi azumin ba kuma ba ka iya ba ba ka da lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba a zaune iya zaune ba ka iya zaune sai a kwance iya kwance duk halin da za ka iya kai shi ne tsoron Allah daidai ikonka Allah bai ya dora bawa abin da ba sai iya ba isa ci fata wallaha istada'atu fi zuwa Allah ne da iko kuma kar ka dora kanka ido abinda baka iya ba yanzu misali sai ka dora wa kanka yin azumin wata uku a jere ba kafara da kaga ka dora ka ga abin da ka yi to hai wata ɗaya ma aka yi zuwa yadda ake ramewa amma har yanzu akwai mutanen da suke yin azumi wata uku a jere a yi watan rajab a yi sha'aban a yi ramadan to kaga nan akwai matsaloli daban-daban abu na farko dai a nan tana yiwa da kake wani watanni guda uku a jere ka ajiye wata falala wanda nasu bai ajiye ta ba to kaga aiki ya girma ka zo ka ajiye wani sakamakon lada ga wanda ya wannan abu a jere shi ko babu shi kaga aiki ya girma abu na biyu ka dora a kanka abin da zai ba kanka wahala musulunci ba san haka duk wanda zai azumin wata uku a jere ko ka fara wata biyu duk wanda zai wata uku a jere babu shakka zai garabe ta kaga zai dora kansa abin da jikinsa ba zai iya haka nan zaka shiga haƙƙin wasu bayan Allah in aiki kake ba za ka iya ba da aikin da ya dace ba in kana da iyalai ka iya zuwa ba ko lokaci ga iyalanka ka yi musu abin da za ka musu ko abinci ko wani abu ya kamata duka karkashin abin da ka dora kanka wannan ba ka iya ba kin dai abin da za ko sallah ce ka ce kullum tun daga magariba da bayan isha kai in ka fara iyawun da baka kwanta sai an kira sallah sai ka zo da sallah ce duka wannan ba ka iya ba ka yi tsoron Allah daidai iko ka yi daidai abin da za ka iya wasu ma'u ku ji abin da ake gaya muku ku yi aiki na ku aikata ku aikata na hannu ku hannu wa a ku yi da'a kamar da aka yi bayani a baya kuwa Allah da manzo da'a haka nan kuwa duk wanda Allah ta'ala ya umarni a yi masa da'a kan shugabanni da malamai da sauransu wa an fi ku khairan da an fusikun ku ce da dukiyarku waɗanda haka ne shi ya fi alkhairi gare ku waman yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ce wanda aka kare shi ruwa to waɗannan su ne za su samu labura na takobi kiyama zai hudda ya fada in tuqridullaha qardan hasana idan kuka wa Allah ramce-ramce kyakkyawa ma'ana kuka ciyar da dukiyarku a hanya ta Allah. Sawa'un, ka ba ɗan Adam ne ya ci, a masallaci ka gina, makaranta ka yi, malaman makarantun, ka ba wani abu, ɗaliban ka ba wani abu, wanda za su sai aiki da ke gabansu. Wani aiki na Allah kai, wani taimako a cikin unguwa. duk gaba ɗaya na cikin haka in ka yi don Allah shi ne ba Allah rancen ba ana nihi ba kamar yadda za ka ɗauki rancen ka ba ɗan uwa kai ba ka san ba haka ba domin ma ka ɗauka dukiyar ka ba kai ba ka san wanda ka ba amma kuma aka ce ka ba Allah rancen kai ma ka san kenan Allah ne sa ka kai don shi shi ne sa ya zama to ka ba shi rance amma ba irin ɗan uwan ka kake ba shi rance to idan kuka yi wa Allah rance rance kyakkyawa kun yi don Allah yudha'ibu lakum Allah zai dillanka mu shi yasa yi dan Allah bai ya zama kana ba sai ka dora kanka abin da baka iya ba yi dan Allah ne bai ya zama kana kaga yanzu wancan yanzu misali kai wancan da yake azumin wata uku ya yi duk inda aka zauna daga cani ayin na dau azumi daga wata rajin kullum wannan ajiya sai ka ya kama alfahari da shi ya kama yawo yana ba mutane labari kaga kenan ana tuka ana warwara kai da kai dan Allah wanda suke abu don Allah sai ba sa so wani ma sani ba sa so ma wani ne tunda ba gurin ka suke neman sakamako suna neman gurin Allah amma wanda shi ba gurin Allah ke neman sakamako so kamakon mutane ke so yabo ke so kaga sai ta yawo a cikin mutane na ba labari shi sa an baka ba sani ba sai ya kokarin da ka sani sai ya dubara da ka gane da cewa yayi kaza kaga nan musulmi wanda ke neman kyakkyawan sakamako a gurin Allah ai ba zai haka don kun ba Allah rance amma kyakkyawa to abin da zai biyo bayan haka yudha'ifu lakum Allah zai lillinka muku sakamakon wannan abin da kuka bada da shi kuma bayan ya lillinka muku malamai suka ce linkin da Allah yake bayani a nan kamar da yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha da wacce da yake cewa masalladin da bi kun amwala fi sabilillah kama salihati ambata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu hamra idan ka ɗauka ka bada dan Allah to Allah zai dinka maka tun daga farko shine a dinka maka sau goma a dinka maka sau ɗari bakwai a dinka maka linkin da kaɗai Allah shi ɗaya sani babu wanda zai iya ce maka ga iya linkin da za maka domin mai ba da sakamakon wane ne Allah ne mai akwai ne mai arzikin da baya raguwa bare ya kame to inda kun yi haka da za a yi lakum Allah zai lullunka muku sakamakon abin da ko ba da kuma wa ya gafin lakum ya yi muku gabara wallahu shakurun Allah mai godiya ne ga abin da bayan su suke badawa saboda shi ko da ya kake da kai ka bada Allah zai karba kuma Allah zai maka sakai a karba yadda ka san zaka sai dabba ka rene ta haka Allah zai rena maka abin da ka bada a rene shi har ya girma ya zama saboda da kake tsammani to Allah mai godiya ne shi yasa yake sakai a wanda ba da shi kuma Allah mai sayin hali ne tunda bai ya kama bawa da hukuma in kai laifi sai kyale ka harka tuba in ba Allah ba wake haka ya san kai laifin kuma kyale ka alimul ghaibi Allah ta'ala shine masanin abin da yake na gaibu abin da yake na gaibu kowane iri ne Allah bi kowa sani shi me shi Allah ta'ala kafin ma abin ya kasance ya san zai kasance ya ma rubuta zai kasance in lokaci ya yi kenan haka in ya kasance shi daban ba wani abu ne sabo abu ne shi ba wani abu sabo abu ne Allah komai ya sani duk wani abu na gaibu Allah sani shi kuma banda shi ba wanda ya san gaibu mala'ikai ba sani ba hatta mala'ika ne ba san gaibu ba annabawa ba sani ba sai abin da Allah ya ba su labari sauran waliyai na hakika ba sani ba na ƙaryar ma ba sani ba domin akwai waliyai na hakika bayan Allah na gari akwai kuma na ƙarya wanda ake nadawa na da mutum za a yi ya za a ce kai waliyi ne amma sallah ba baka huta wa idan kaga ake yi ba kai ka ce kai masoyin Allah ne kuma kana abubuwan da zai sa Allah ya fushi kaga wani magana taka akwai tumka da warwara a cikin mutum to Allah masanin duk wani abu yake na gaibu ya sani ko mai kyau ko mara kyau ko da dare ko da rana ko a ina yake duka ƙari kwalance kwalancen ka da laɓa-laɓan ka da sunfiye sunfiyen ka shi Allah yana kallon ka ba a bace mishi haka nan wasu shahada Allah shi ne masanin abin da ke a bayyane duk wani abin da aka bayyana Allah ya ka sani tun kafin ka bayyana al-aziz Allah shi ne mabuwayi wanda yake shi kaɗai ne aziz duk wanda ba shi ba aziz ba ne mabuwayi wanda yake gagarar kowa Allah ya gagari kowa duk wanda Allah ga dama ta kama shi birki yanzu ne za ka mashi birki ba wani wanda Allah in ya ga dama ta kama shi birki ba zai za ka mashi sai ya mai gada yanzu nan ka yi kuma duk abin da za ka yi to sai Allah ya kyale ka shi yasa da kuke ga mutane suna abin da suka gana Allah ne kyale ran da ya ga damar taka maka mulki a tsere abin da yanzu kwanan abin da ya kasance ya kowa ya gani nan da wata uku idan ka ga mutum mutum wata uku da suka wuce ba ko wata biyu maka yi idan ka ga mutum ɗari wanda suka san duniya suka san me yake cikin me yake tafiya da karkace ka ɗauko wani ma bai san ma tsarin bai san ma ƙasa-ƙasa ka ce mutum duniya wata ƙasa zai kai me zai ce maka amurka nan da wata biyu suka wuce duk mutum ɗari nan san fursa haka za maka amma a yau ba wani cewa zama kai jiya zama zama wace zai kai ya bin ya juya kaga Allah shi ne asis in ya ga dama taka maka bin yanzu masu barazana suna abin sai ga shi an san ta kai ƙasa an nuna ƙasƙanci so Allah ta'ala shi ne al-aziz wanda ke kare duk wanda ya ga dama duk bakan bakan mutunka Allah ne ya kyale ka wanda ya ga dama ta ka baka burgi ba inda za ka je shi sa a ruka biya hankali dan adam shi ne kuma al-hakim mai hikima gwani a cikin aikinsa duk abin da ya yi ƙarƙashin hikima cikakka yi kuma ba kuskure ba irin garɗa adam ba ne ka yi gargaɗe gida ce kana ci da yatsa kana ci hadda man bai yi ba a shi allah bai ya shi da man bai yi saboda haka duk abin da zai yi to a ƙarƙashin hukuntar sai yake da yake masa cikakka shi yasa ce al'aziz alhaki saboda haka sura kuma ta ƙare suratul tagabun insha allah sura saki za mu tashi in allah ya ba malam musa ya ka kallo sura aure kake sama da mutu ai muce ta suratul nisa a can mutu ta mun yi bakara mun yi nisa dan yanzu insha Allah za mu tashi suratul talaq a darsin na zuwa da izini to yau ya wuce kai ya isa kenan sai sati ne da insha Allah subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum al'anuwar da kanka da waban Thank you.